فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى
جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidut Tauhid da aka fi sani da masallacin Tukur a anguwar Lazare a Benin Niamey domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wannan shine darasin mu na uku a cikin suratul Baqara in an gama gaba ɗaya kenan sai kasance darasi na hudu idan ba a manta ba muna mun tsaya a ayata 25 za mu tashi a ayata 26 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah lallai Allah la yastahi baya jin kumiyar baya jin nauyin an yadriba matalan ya buga misali ma ba'udatan koda ko misali na saburo ne fama fauqaha ko kuma abin da yi sama a kansa wasu malamai suka ce ai fama fauqaha min as-sigari ko kuma abin da yi kasa ga saburo na karanta ana gane da kyau ko sai Allah ya ce fa ammal ladina amanu amma wanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim suna sanin cewa shi lallai alqur'ani ko kuma wannan misallan da suka zo alqur'ani al-haqqu min rabbihim gaskiya ne daga wajen ubangijinsu wa amman ladina kafaru amma waɗanda suka kafirta fayaquluna sai su rika cewa madha arada Allahu bihadha mathala me Allah yake nuhi da wannan misalin wannan shi ake ce ma al-istifhamu li lihtiqar ma'ana tambaya ce ta raini mi Allah yake nihi da wannan misali ba wai tambaya bace suke dan a ba su amsa shi yasa ake aka ce al-istifham huna laysa fi mahallihi al-haqiqi a balaga shi ake ce ma al-istifham lil ihtiqar ma'ana tambaya tare ne kawan misalin kaga wani abokinka ne ko kuma kaga wani ya sa wasu kaya sai a hankali kai wani irin kaya ne wa'annan ma'ana kaga ya saci rarin kaya ko kuma ya sa wasu kaya wanda suke sai a hankali da ka tamba da kai wannan ba kana son ya baka amsa bane a'a dan wai ka raina abin da ya sani kenan ma za arada Allah bi hada matala mi Allah yake nihi da wannan ya rasa abin da zai buga misali da shi sai sabro yudillu bihi kathiran Allah yana batarwa ta hanyar wannan misallan da yake bugawa da yawa daga cikin mutane wa yahdi bihi kathira kuma ya shiryar da yawa da wannan wa ma yudillu bihi illa alfasiqin amma ba wanda yake batarwa da wannan sai fasikai suwaye ake ce ma fasikai an huddo shi ne daga alfisku walfisku huwa a alkhuruju an ta'a shi ake ce ma alfisku kenan fasikai su ne ma'ana wanda suka huta daga biyayya ga Allah ma'ana suka saba ma biyayya ga Allah zaka ga laihuka da yawa sai manzo Allah ya ce fusukun sibabul muslimi fusukun ai sibabul muslimi khurujun an ta'atillah idan ka zagi musulmi to kamar kayi rishin kumiya ne ga Allah madaukakin sarki kina alfisku shine rishin kumiya za ku ga irin su zina idun manya-manyan lahukan na za ka gani ana siffanta su da alfisku kina Allah ya ce wa'annan babu wanda yake batar da wa'annan yake da suna misallan sai fasikai maluman tafsiri sun tabbatar da dalilin sabkar wannan ayar shine da Allah maɗaukakin sarki ya ba da misalai da suka gabata misali guda biyu da muka gani na farko kama talillazi stauka da naran kawo misalin wanda ya kunna wuta na gaba ko au kama tali asayibi minas sama kawo misalin ruwan sama da kuma misalan da suka zo a sauran surori irin misalin kama talil an kabuti ta baita misalin gizo-gizo ko kuma misalin kushe da Allah ya buga da shi to sai kahurai suka rika cewa shi Allah ya rasa abin da zai buga misali da shi sai irin wa'annan abubuwan mara daraja gizo-gizo mai yake da suna kushe kuma haka wannan misalan da Allah yake buga misali da su na wuta da ruwan sama me yake nufi da wannan misalin to shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan dan ya maida isgirin da suke yace Allah baya jin nauyin ya buga misali koda da ma sabro ne kuma ƙasa ga sabro a cikin wannan akwai wata mu'jiza shine malamai suka ce a wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ce koda ya ce koda da sabro ne ku ƙasa ga sabro dan saboda a lokacin abinda aka yi sanin yahi komi karanta shine sabro to sai Allah ya ce fa ma fauqaha kuma abin da yake sabro a wajen karanci malamai suka ce a wannan ishara ce zuwa ga microbe an san microbe ko da sabro da microbe wani hi wani hi karanta ah ba a ma hadawa tunda ita sai an sami microscope in ana so a ganta to anan malamai suka ce ishara ce anan kamar wani me yake da suna al-ijazul ilmi ne ya bayyana a ciki kun malamai suka ce duk abin da kaga Allah ya buga misali da shi to in ka lura akwai wani abu na musamman a tattare da shi misali saburorin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan halittar ta saburo ta hanyar ta likitoci suka samu ide da yawa ta yin wasu abubuwa ta hanyar saburo ne aka samu ide kin idan za a ma mutum wani hoshi ko kuma wani abu wanda sai an taba fatar jikinsa wanda sai ya ji ciwo sai a yi masa me anesthesia ko sai a masa allura to bincike ya tabbatar da cewa saburo idan zai sare ka idan zai ɗibi jininka sai ya sai ya maka anesthesia shi yasa saburo lokacin da yake ɗiba baka me baka jin zahi sai lokacin da ya me sai lokacin da ya shaye ana gane da kyau ko wannan shine kenan malamai sun an tabbatar da sabro yana yin wannan ta wannan turawa suka samu ide ta ne ide ta yi mutum anesthesi kayan aimi kamin a hausa shi don saboda kada ya ji ciwo domin anesthesi in an maka ita in an hausa ka baka ji sai an mi sai an kare wannan giyar ta tafi ko mu ce wannan magagin ya tafi sannan sai ka fara jin mi sannan ka fara jin zahi to haka sabro kuma yana daga cikin abubuwan alajibi na sabro shine matarsa kawai ke shan jini shi baya shan jini kuma duk in za a tahiya neman jini tare ake tahiya da mata da mishi shi mishin shi zai zo a wajen kunnuwa an gane ko yana maka waka hankalinka ya ɗauko wajen ka bige saboda shi kuma gudan yana can yana bi tana can tana neman ina ne ya kamata a ce ta ɗallare ka shi yasa kana bugun wani wuri sai ka ji wani wuri kuma ga zahi wannan yana ɗaya daga cikin mu'ajiza ta sabro aka ce sabro jinsi ne wanda suke da alaƙa mai kyau da mata da matar shi da miji kishiyar gizo-gizo wanda shi ma in muka zo a cikin suratul ankabut za ku ji abubuwan mamaki ta tare da shi sabro yana son matarsa sosai shi yasa da kaga sabro dan karami to namiji ne kamar hwara kyamshe da gwazoro an gane ko yan kawai sun san wannan za ka ga kyamshe shi dan kyamshe ne dama da an ce kyamshe an zanna abu dan karami ita kuma gazoro ita ce gudan shirye ma'ana ita ce mace to a takaice dai Allah madaukakin sarki ya buga misali da sabro dan sabro ta mu'jiza da take a yake da suna tattare da shi aha malamu je gaba الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki ke ci gaba da bayanin wa'inda suke kwankwanto game da ayoyinsa a waccan ayar Allah yake cewa mumunai daga cikin siffar su duk abinda Allah ya faɗi suna imani da cewa daga gare su kuma suna aiki da shi amma kuma wanda suke kafurai imma kafurai na hakika ko kuma kafurai wanda suke ba na hakika ba daga cikin siffansu suna kwankwanto game da ayoyin Allah maɗaukakin sarki to sai ke cewa daga cikin siffansu alladina yanquduna ahdallahi su ne wanda suke walwale alkawalin Allah min ba'di mithaqihi bayan sun kulla wannan alkawalin me alkawalin da suka kulla da Allah shine wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum shine wannan alkawalin duk wanda aka haihuwa to kamin a aihe su sai ya tabbatar ma Allah da cewa Allah zai bauta ma ina alkawali ne yami ya dauko ma Allah to lokacin da ya zo duniya ya rika yin abin da yake so ya rika saba ma abin da Allah ya umarce sa to sai a ce ya walwali alkawalin sa shine ma'anan alladina yanquduna ahdallahi sune wanda suke walwali alkawalin Allah min ba'di mithaqihi bayan sun kulla wannan alkawalin wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala kuma suna katse abinda Allah yayi umurni a sadar da shi me abinda Allah yayi umurni a sadar da shi malamai suka ce shine zumunci ma'ana suna katse zumunci suna katse ɗan uwantaka wa yufsiduna fil ardi kuma suna banna a ban ƙasa banna a ban ƙasa duk sabo banna ne a ban ƙasa fata kake banna kake a ban ƙasa zina kake yi banna kake a ban ƙasa zagi kake banna kake yi a ban ƙasa duk abin da yake na sabon Allah ne in ka yi sa to ka zaman to mabannaci sai Allah ya ce ulaika humul khasirun wa'annan su ne hasararru duk wanda ya walwale alƙawalin Allah tabbas hasararre ne ulaika alladhina khasiru anfusahum su ne wanda suka yi hasarar kawunan su wannan ayoyin uwa masu girma suna nuna muna dukkanin mu mun yi ma Allah alƙawalin shi za mu bi idan muka zo a duniya muka shiga yin abin da muka ga dama to mun ci amanar alƙawalin Allah madaukakin sarki mun siffantu da siffa ta munahucci min sifatihim annahum idza ahadu naqadu idan sun dauki alƙawali suna sabawa har yanzu wannan ayat tana kwadaitar da mu akan sadar da zumunci sadar da zumunci idan kuma aka ce sadar da zumunci wai ba dole sai dan uwanka na jini ba ko da a ce makwabtaka ta hada ku to akwai zumunci a tsakaninku ko da a ce zama gari guda ya hada ku akwai zumunci a tsakaninku musulunci dalilin shi akwai zumunci a tsakaninku kai mutuntaka ma ya kasance shi mutum kai mutum to akwai mi a tsakaninku akwai zumunci a tsakaninku shi yasa wani mai hikima yake cewa fi mattaqatu awal islamu yajma'una kum narsilu alqalba mimma fihi min wadari fi mattaqatu awal awtanu tajma'una kum narsilu alqalba mimma fihi min wadari ma dumta muhtariman haqqan fa anta akhi amanta billahi am amanta bil hajari dan me yasa zamu yanke yan uwantaka alhali musulunci ya hada mu tashi mu wanke zukatanmu daga kiyayya dan me yasa zamu yi kiyayya alhali ƙasa ta hada mu tashi mu wanke zukatanmu daga kiyayya in dai har zaka kiyaye haƙi na to kai dan uwana ne ko da ku dutsi kake bauta ma in dai har zaka kiyaye haƙi na kai dan uwana ne domin mai Allah maɗaukakin sarki ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi ko da mutum ba musulmi bane in dai har ba zai cutar da kai ba to Allah ya umurce ka da ka kyautata mishi kai kai mu'amala da shi wanda bata shahi addinin sa ba kinan uwa masu girma mu kula da zumunci zumunci abu ne mai daraja wanda idan kana kula da shi zaka ga Allah ya ma rayuwarka albarka za Allah sallallahu alaihi wasallam yake man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahima duk wanda yake so a yalwata masa arziki a ƙara masa tsawon rai to ya rika sada zumunci wannan abubuwa guda biyu ne wanda kowa yana mi babu wanda bai son su kowa yana son su kesa a hadisi manzo Allah yake yahrumu ibnu adama wa yushibbu min husnani mutum zai tsuwa ya yi tugub-tugub amma yana son abubuwa guda biyu alhirsu alal mali walhirsu alal umar son dukiya da kuma son mi shekaru ana gane da kyau wannan shi ne kenan allah ka ba mu ikon sada zumunci mu shiga ba malam
أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
نعم الله مدوكاكين سركيتي كيف تكفرون بالله تكاكا كتي كافر تيما الله وكنتم أمواتا bayan kun kasance a da matattu fa ahyakum sai ya rayar da ku summa yumitukum sannan kuma zai kashe ku summa yuhyikum sannan ya rayar da ku summa ilaihi turja'un sannan dai karshen tika tika tik a zuwa gare sa za ku me za ku koma shine ma'anar summa ilaihi turja'un Hausawa suka ce yau da gobe karyar Allah komi gudun mutum ta kamo shi ana gane da jago me suke nihi ita ce mutuwa ko wannan shine kenan a takaice wannan ayar uwa masu girma tana nuna muna daga cikin ni'imar da Allah ya muna a da a mace muke sai ya raya mu bayan ya raya mu kuma zai ɗauki rayukanmu bayan wannan kuma zai mi zai ƙara tayar da mu a wani lokaci na daban kenan wannan ayar kama tana nuna muna da da tashin alkiyama da haka mai kokari mu shirya ma wannan ranar wadda za mu koma a cikinta wajen Allah maɗaukakin sarki kada kenan duniya ta shagantar da mu daga shiri domin wannan ranar wani mai hikima yake cewa wa man takuni duniya mannahu wa himmatu sabatuhul muna wasta'badatul matamiru duk wanda ya kasance shi duniya ce a gare sa a gaban sa to duniyar za ta sanya ya zaman tobawa yayi ta nema yayi ta nema dan ya tara yayi ta nema dan ya tara da ƙarshe sai mutuwa ta zo ta yi awon gaba da shi an yi asara ko bai asara ba an yi asara shi ne ma'anan wa man takunu duniya mannahu wa himmatu sabatuhu almuna wasta'badathu almatami'u guri guri guri guri in tara in tara in tara in tara kuma ban ci ba in bar abin in an yi rikin sa'a ma ka bar ma wanda za su lalata abin wanda da abin da ka bari kin za su yi ta jawo maka tsinuwa Allah ya ɗebe ma wanda ya aihi wannan yaron albarka ka zamanto dan kuka mai jama'uwarsa jiwa wannan shi ne kenan Allah ka ba mu ikon shiri don gobe bala mu je gaba والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء شيء عليم jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da zano muna ni'imomi wanda ya kamata a ce dalilin su mun gode masa mun bi sa ba mu kafurce masa ba bayin ba mu yi masa butulci ba huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine wanda ya halitta lakum ay li ajlikum huwa alladhi khalaqa li ajlikum shine wanda ya halitta domin ku ma fil ardi jami'an abun da ke a cikin ƙasa gaba ɗayansa sun mastawa ila sama'i sannan sai ya daidaita ko kuma ya tunkari sun mastawa ay sun makasada kunga a nan idan ka ce da larabci za ka fassara alkur'ani to za ka me za ka ɓace domin sun mastawa a larabci menene daidaita ko? to kaga in ka ce da larabci za ka fassara alkur'ani za ka ɓata kenan kana da buƙatar ka sanya magabata ya sahabbai ya tabi'ai suka fassara ne suka fassara alqur'ani kenan sun kun gani shi yasa tun horko nace sanye ne daidaita dan abin da yazo mini akai kawai larabcin to sai na tuno ba haka malamai suka fassara ba summa stawa ila samaa ay summa qasada sama summa qasada sama sannan ya tinkari zuwa sama fasawwahunna sab'a samawat sannan ya daidaita su sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi Allah game da komai alim ne alim masani yana ɗaya daga cikin siyagul mubalaga alim daga fa'il ne ai mai yawan sani kuma shi Allah mai yawan sani ne game da me game da komai kina wannan ayar kamar tana faɗakar da mu duk abin da muke yi musa akan mu Allah yana mi yana ganin mu kuma ya san abin da muke yi alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wal ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ila akhir al aya kai dai kake to Allah ne na biyun ka uku kuke shine na hudu sama da haka ko kasa ga haka Allah dai yana mi yana tare da ku shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu idan ka samu kanka a kai kadai kada ka ce a a yanzu ba mai gani na a tunawa yana ganinka Allah yana ganinka alladhi la takhfa alayhi khafiya wanda babu wani abu mai koyuwa da zai iya koyi masa ɗan uwa masu girma wannan ayoyin ko mu ce wannan safhakin kamar da muka saba idan muka kare safha muna bujiro da shubuhohi da suka ta'allaka da ita wannan safha tana ɗauke da shubuhohi guda uku shubuha ta farko shine suka ce ya kulul ƙur'an alƙur'ani yana cewa innan ladi ya dukulul jannata la ya kuruju minha abadan duk wanda ya shiga aljanna baya huta har abada ma'a annahu qala inna adama kharaja minha tare da cewa kuma alƙur'ani ya ce adam ya huta daga aljanna an sashi aljanna kuma an mi kuma an koro sa fama za mu saddiku to da mi za mu gaskatawa ba mun karanta aya ba hun fiha falidu da ko in sun shiga aljanna su madawama ne a ciki ayoyi da yawa sun nuna duk wanda ya shiga aljanna baya mi baya hutuwa kuma ga wata aya ta ce annabi adamu ya shiga aljanna kuma an mi an hutar da shi to mi za mu gaskata waccan aya za mu gaskata ko wagga kace kenan qur'ani kun ga akwai rikici a cikin sa ana gane da kyau ko to ya malamai suka ba su amsa a nan zai nuna muna wataran saɓanin malamai yana kawo mahuta amma ba ko da yaushe ba ana gane da kyau ko na mun gayya akan wancan rubabben hadisi ne na ikhtilafu ummati rahma to saɓani dama kala biyu ne akwai saɓani na fahimta akwai kuma sabani wanda yake ba'idun anil haqqi ko kuma sabani na sarrai to sabani na fahimta ana samun shi hatta a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan muka yi aiki da ra'ayi na malumai na biyu da suka ce aljannar da aka sa annabi adam ba ita bace aljanna wadda aka yi ma mutane alkawalinta bari in karanta muku yadda malamai suka ba da amsa suka ce innal jannata allati dakhalaha sayyidina adam alaihi salam laysat jannatul ma'wa aljannar da Allah ya bada labarin ya sa annabi adam ba ita bace aljanna alma'wa wadda aka yi tanadi allati yujaza biha almu'minuna fil akhirah wadda za a saka ma mumune da ita a lahira walakinnaha jannatun alal ard ita wannan aljanna da aka ce an sa annabi adam wata aljanna ce domin da aka ce aljanna menene gona yardan wani wuri na shibukoki da kayan alatu na jin daɗi to wannan wata aljanna ce da take a ban ƙasa amma kuma a sama ana gane da kyau ko kamar misali a ƙasashen turai a manya-manyan wurare kamar irin su dubai za ka iya samun jardin a saman bene a saman etaji can a ƙasa ba jardin ba ce amma a sama za ka ga jardin ce shibkoki ne iri-iri an yi a sama to suka ce irin wannan ce a wata aljanna ce da Allah ya a duniya amma kuma a sama ba a can sama ba ta asali li'annal qur'ana haythu tahaddatha an qissati khalqi adam sai suka bada dalili suka ce domin alqur'ani lokacin da yi bayani game da tarihin annabi adam qala ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sa ni zan sa khalifa zan sa mamayi a bayan ƙasa kinan Allah ba a sama yake zai mi ba zai sa annabi Adam asali ma a ina yake zai sanya sa a bayan ƙasa to a bayan ƙasan ne kuma sai masa wani wani wani gida na jin daɗi a sama shine wannan aljanna suka ce wa inna jannatal khuld laysat darabtila'in kuma ai ita aljanna ta dawama ba gida bace ta jarabtawa alhali shi kuma annabi adam an jarabce sa ne a wannan lokacin walakin na hadaru jaza'in ita gida ne na sakamako asali sai ka yi aiki ne za a me za a sanya ka a cikinta wannan ita ce amsar da suka bi kenan idan muka je a wannan kaulin na malaman da suke cewa aljanna da ake bayani za a samu ne ba ita ce asalin aljanna da aka sa annabi adam ba wannan shubuhar ta tai ko bata tai ba ta tai asali dai sabani tsakanin malamai shin aljannar da aka ce an sa annabi adam ita ce wadda ake bayani za a samu mutanen kirki ko ba ita bace kuma wannan sabanin hatta a zamanin salaf an samu wannan sabanin al-imam mai yake da suna ibn al-qayyim yayi bayanin wannan sosai da kuma al-imam dalibin sa al-imam ibn taymiya malamin sa imam ibn taymiya da dalibin al-imam ibn taymiya musamman a cikin littafi na miftahu darus sa'ada bayani ya zo sosai na ra'ayoyin malamai game da wannan game da wannan mas'ala a takaice dai in ma mun ce ita ce aljanna ta asali to ai mun ce dama inna allaha ala kulli shay'in qadir fa'alun lima yurid ne ko yana abin da yaso wannan shubuhar ta tai ko ba ta tai ba ta tai ko ba ta tai ba ku bani amsa to mu je ga wata shubuha ta nan gaba suka ce ya kulu muhammad wannan shubuhar ga wanda suke so su same ta za su iya samun ta a cikin litan za mu rika gayin masadir don saboda wanda suke son karin bayani ko wata munasaba ta kama ya iya komawa a wajen wannan masdarkin don ya samu wannan akwai littafi na rududul ulama'i ala shubuhatil mustashriqi sai shubuha ta gaba suka ce ya kulu muhammadun su bu su ce sallallahu alaihi wasallam ba amma mu za mu ce sallallahu alaihi wasallam suka ce muhammadu ya ce an ahalin nari game da mutanen wuta rabbana amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini ya Allah ka ka kashe mu sau biyu kuma ka rayar da mu sau biyu summa nasiya wa qala an ahli janna sannan sai ya manta yace game da yan aljanna la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula ba za su ɗanɗana ba a duniya wata mutuwa in ba mutuwa ta farko ba can ya ce mutuwa guda biyu kuma nan ya ce mi mutuwa guda fa hal hiya mautatun wahida am ithnatani shin mutuwa guda ce ko mutuwa guda biyu munasabar ka wannan shubuhan nan mi Allah ya ce ya kuke kafurce ma Allah bayan da kun kasance mi matattu sannan ya mi ya rayar da ku sannan kuma zai mi zai kashe ku sannan kuma zai mi zai tayar da ku kenan mutuwa nawa rayuwa nawa mutuwa biyu rayuwa biyu to Allah ya ce mutuwa alqur'ani suka ce Muhammadu ya ce mutuwa biyu domin su suna ganin qur'anin ba maganar Allah bace sai yasa suka ce mi Muhammadu ya ce ya ce mutuwa biyu a wata aya kuma a wata ayar kuma ya ce mi la yazukuna fiha almauta illa almautatul ula sai dai mutuwa ta farko to kaga jahilci a cikin shubuhar ma akwai amsa shin nan mautatal ula aka ce da an ce ula kuma a larabci akwai akwai na ne akwai na biyu ana gane da kyau ko da an ce ula kenan akwai na biyu yana zuwa shi yasa malamai suka ce hadha bi'tibari anna al'adama qabla maji'ina malamai suka ce mutuwa ta farko da aka gai shine idan aka lura da cewa rishin mu kahin mu zo duniya kana mautan shi ma kawar mutuwa ne fa innana kunna muqaddarina fi ilmi Allah ta'ala domin mu mun kasance a kaddara a cikin ilimin Allah madaukakin sarki walakin lam yakun udhina lana ba'du bil maji'i lad dunya sai dai ba a yi muna izinin mu zo a duniya bane kenan mutuwa ta farko da aka ce kaman ana nuhin kamin a amine ne kamin a aihe ku kamin ku zo a duniya za a dauki wannan a matsayin me a matsayin mutuwa sai kasance mutuwa ta farko bayan an rayar da ku kenan kaman an halice ku bayan babu ku lokacin da babu ku kaman kun mutu ne da aka rayar da ku rayuwa ta farko mutuwa ta farko to bayan kun mutu shine mutuwa ta biyu an tayar da ku mutuwa ta nawa mutuwa ta uku wannan shubuhar ta teku ba ta yi ba mutuwa nawa ce rayuwa nawa rayuwa biyu na to sai mu zo ga aya ga shubuha nan wadda take ita kuma da me yake da suna bayani sosai wanda hatta a wajen raddi akan wannan shubuhar rubutu ne mai yawa amma na takaita shi a cikin a cikin rabin safa kusan yana kai safa guda goma sha biyar akan wannan raddin da raddin da malamai suke akan wannan shubuhar mu karanta shubuhar sai mu kawo raddin shi kuma ya ta'allaka da aya ta karshe ce a cikin wannan wannan wannan safakin suka ce hunaka ta'arudan baina qawlihi ta'ala akwai cin karo tsakanin faɗin Allah maɗaukakin sarki huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai shine wanda ya halitta muku abin da yake a cikin ƙasa gaba ɗaya sannan ya tinkari sama ita ma ya halicce ta suka ce wa qawluhu da kuma faɗin sa an a antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك كسا باين أن هلتي سما سي أكمي sai aka shehida ta a zahirin wannan ayar me ake nunawa sai da aka yi sama sannan aka yi me sannan aka yi kasa ka diba ayar da kyau a antum ashaddu khalqan am sama banaha da karshe wal arda ba'da zalika dahaha to shine sai suka ce كيف يدل الموضع الأول على أن خلق على أن خلق الأرض سابق على خلق السماوات تكاكا زاعتي آية تفرقو تانونة و halittar ƙasa ta riga halittar sama fi hini ya dullul maudi uthani ala aksi zalika kuma a lokaci guda kuma aya ta biyu tana nuna kishiyar haka aya ta farko ta nuna ƙasa aka fara halitta ayar da muka gani a cikin suratul nazi'at ta nuna aya ƙasa ita aka yi ta biyu da ita ma'ana ce da aka halice sama aka ne aka halice ƙasa sai suka ce fal qur'anu bihi min at-tanaqud wal iftiraq al-qur'ani akwai akwai walwale juna a cikin sa akwai cin karo da juna a cikin sa ma yakfi li ithbati bashariyatihi abin da zai tabbatar mun da cewa lallai maganar mutum ce wani ne yi magana wani ne ya kirkira ta ba Allah ba ana gane da kyau ko wannan ita kuma shubuhar zaka same ta al-Imam Shankiti ya kawo ta a cikin littafin sa na Adwaul Bayan ana gane da kyau ko na'am to sai mu zo wajen raddi akan wannan shubuhar ai an gane shubuhar da kyau ko babu kokonto game da shubuhar to ga amsar da malamai suka basu a takaice malumai suka ce halittar sama da ƙasa allah maɗaukakin sifi ya yi ta akan mataki guda uku mataki na farko shi ake ce ma marhalatu arratki wal fatki mataki na lokacin da sama da ƙasa suke wuri guda a haɗe shine marhalatu ar-ratqi shine Allah madaukakin sarki ke cewa awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratakan sun kasance a haɗe wuri guda fa fataknahuma sai muka rarraba su wannan shine mataki na me na farko a da ƙasa da sama ami suke a cakuɗe suke wuri guda sai marhalatu khalqis samawati wal ard sai mataki na biyu shine mataki na halittar sammai da ƙasa ana gane da kyau ko shi kuma shine dalilin shi fadin Allah madaukakin sarki kul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada a farko na Allah ya halici ya ambaci ƙasa sai a ƙarshe kuma sai Allah ce kun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha kenan mataki na biyu shine mataki na raba sama da ƙasa da kuma tinkara zuwa sama a gyara ta ana gane da kyau ko shine mataki na biyu sai mataki na uku shine marhalatu dahwil ard mataki na shinhida ƙasa shi kuma dalilinsa a antum daidaita ƙasa ba shi da ƙasa ba daidaita ƙasa shi kuma dalilinsa shine a antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa samkaha har zuwa har zuwa inda Allah madaukakin sarki ce wal arda ba'da zalika dahaha ƙasa kuma bayan wannan sai Allah ya shinhida ta dan haka malamai suka ce yanda halittar ƙasa da sama take shine farko sama da ƙasa a cakuɗe suke sai Allah madaukakin sarki ya raba su ƙasa ya hudda ta daban ita kuma sama ita ma yami ya hudda ta daban da ya raba ƙasa ya barta a kanta akwai duwatsu da sauransu tana ma tangal-tangal ana gane da kyau tudu da kwari da sauransu da kwazazzako to bayan allah ya raba su ya tsaye da ƙasa ya hudda ƙasa sai ya tinkari sama sai ya yi da halittarta ya sanya mata tauraru da su rana da su menene da menene bayan Allah ya ƙara daidaita sama sannan sai ya komo a ƙasa karo na nawa na biyu sai Allah ya shehi da ƙasa ya sanya duwatsu suka kafar da ƙasa don tabar mi don tabar tangal-tangal shine inda Allah maɗaukakin sarki ke ishara a mai da suna a cikin suratul ghashiya afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-ardi kayfa sutihat ana gane da kyau ko ya aka shinhida ƙasa shinhida ta shine ma'ana aka sa duwatsu suka kafe ta kuma aka daidaita ta kina a takaice yanda ake hada wannan ayoyin shine ƙasa aka fara hiddawa amma ba a ida gyara ta ba sai da aka kare halittar me halittar sama sannan aka komo kinan ayar da take a cikin surutun nazi'at ta yi bayanin gyara sama ne kare halittar sama ne ko kuma halittar sama ne sannan da komowa zuwa ida halittar me halittar ƙasa wannan shubhar ta teku ba ta ba laraba suka ce alhaqqu ma shahida bihi al'ada kuma aka samu ilimi bincike na turawa ya tabbatar da wannan matakin na halittar sama da ƙasa akwai malaman da ake ce ma ulama'ul falak da faransai ana ce musu astronom ana gane da kyau ko akwai wani bincike da aka yi a milnef san vincent wani bature ɗan ƙasan belgique da ake ce ma george edward ina hudu sunan daidai alhamu dai na dai hudi george dai shi nasa haka ne ake faɗi to edward ana gane da kyau ko to wannan ɗan belgic ne ya yi wata nazariya da ake ce ma nazariyatu big bang da faransai ana ce mata theory du big bang in za ka fassara shi da da larabci sai ka ce masa alimfijarul akbar idan kuma za ka fassara sa da faransai big shine gram ana gane da kyau ko shi kuma bang shine boom kenan gram boom ana gane da kyau ko gram boom kenan babban mi babbar tarwatsa da hausa kenan me tarwatsar da suke nihi as-samawati wal ardu kanata ratakan fafataknahuma ratakan a hade fafataknahuma sai tai bum shine ma'anan big bang ana gane da kyau ko al-infijaru al-akbar gram bum to a wannan teorikin ya tabbatar da ƙasa ta gamu da wannan halitta ta duniya ta gamu da wannan gegire guda uku wanda kuma an samu gaba ɗayan a maluman astronom maluman ilmul falak sun tabbatar da wannan teorikin bayan teorikinsa ba a samu wata teori wadda ta yi bayanin asalin yadda aka halicci sama da ƙasa ba kamar me kamar wannan teorikin kuma yanda suka yi bayani haka ya zo a mai da suna a cikin alkur'ani a mai da suna mai girma wannan idan kana so ka ƙara faɗaɗa bayani ko kuma ka ƙara faɗaɗa iliminka akan wannan matsalar za ka iya diba da yake da suna wannan littafin na al'ijazul qur'ani fi daudi littashafin ilmi alhadis mawallafin wannan littafin shine marwan wahid shi ke da wannan littafin al'ijazul qur'ani fi daudi littashafin al'ilmi alhadis a takaice kun gani alkur'ani ya gaya muna matakan da ya halici sama da ƙasa kuma ilimi na zamani ya mi ya tabbatar da haka ko ilimin zamani bai tabbatar ba mu dama abinda qur'ani ya faɗa muna shi muka mi shi muka yi imani da shi in an samu binciken su ya daidai da namu to dama mu namu shine namu ana gane da ke ko kuma kahin ma wannan kin al-imam ibnu abbas shi ma yayi bayani yace inna allaha khalaqal arda qabla mai yake da suna qabla qawataha min ghairi an yadhuha qabla sama Allah madaukakin sarki ya halicci sama a lokacin kamin ya shinhida ta sai ya halicci sama thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawa bayan Allah ya ƙara daidaita sama guda bakwai thumma dahal ardu sannan sai ya komo ita kuma ƙasa ya idame ya yi da shin hidata ana gane da kyau ko wannan bayanin na al-Imam Ibn Abbas ya zo a cikin littafi a cikin tafsiri na al-Imam Tabari wannan shubuhoyin sun tayi ko busu tayi ba shubuha guda nawa muka muka kawo shubuha guda uku ta farko akan mi akan aljanna ana gane da kyau ko ta biyu ha aha ta biyu akan rayuwa da mutuwa ko mutuwa kala ɗa wace rayuwa ɗa wace to sai ta uku ita ce wadda muka gane ko big bang ko yawwa grand boom kenan al-infijarul akbar na'am kenan kada ka ji an ce al-infijarul akbar ka aza wata wata bombardament ce akai a wata ƙasa ana nihin halittar sama da ƙasa yanda Allah madaukakin sarki ce kana taratakan fa fattaknahuma kun ji a larabcin ma zaka ji akwai sauti a ciki za mu ci gaba alarama bismillah a takacin wa masu girma wannan safhar ta karantar da mu ƙoƙarin sada zumunci da kuma mu yi ƙoƙari mu cika alƙawarin da muka ma Allah maɗaukakin sarki da kuma mu san da cewa ƙarshen da cika cika menene yau da gobe karyar Allah ko mi gudun mutum ta kamo shi ma'ana ita ce mutuwa kuma ka san da cewa ko da yaushe Allah maɗaukakin sarki yana mi yana ganin ka malam mu je gaba وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون جزاكم الله خيرا Allah sarki kun ga alkur'ani ko an kare muna bayanin halittar sama da ƙasa ko to yanzu sai mu zo ga masu raya sama da masu raya me da masu raya ƙasa Allah ya ce wa id qala rabbuka lil mala'ikati kuma ka tuna ma al'ummarka ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a lokacin da Allah ya ce ma a lokacin da Ubangijinka ya ce ma mala'ika ma'ana ana nuhin jinsan idan aka ce kuma mala'ika ana nuhin gaba ɗayansu kenan ka tuna ma Allah ka tuna ma al'ummarka lokacin da ubangijin ka yace ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa lallai ni zan sanya a cikin ban ƙasa khalifa mamayi idan aka ce khalifa shine a mai da suna anna'ib ana gane da kyau ko shine wanda zai mai gurbinka qalu sai suka ce ataj'alu fiha shin zaka sanya a cikin ta ita ƙasa man yufsidu fiha wanda zai yi banna a cikin ta wa yasfiku dima'a kuma ya rika zubar da jini ana gane da kyau ko wannan tambaya ce wadda take istifhami ne amma laisa ala me yake da suna ma'anahu alhaqiqi ataj'alu fiha man yufsidu fiha kamar istifhami ne wanda yake al-inkari kamar su suna ganin wannan abun akwai matsala idan an yi sa shine ma'ana ataj'alu fiha man yufsidu fiha shin zaka sanya a cikin ta wanda zai yi banna wa yasfiku dima'a kuma ya rika zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika alhali mu kuma muna maka tasbihi da godiya a gare ka wa nuqaddisu lak kuma muna tsarkake ka sai Allah yace qala sai Allah yace inni lallaini a'lamu ma la ta'lamun na san abun da buku sani ba hausa suka ce abinda babba ya hango yaro ko ya hau tsamne ba zai hango sa ba ko ni na san abin da ku sani ba malamai suka ce wannan ayar akwai ta shubuha wadda zan muku ishara akan ta wadda take mai rudarwa a ciki to kahin dai muke wajen shubuhar idan kuka lura anan kawan mala'iku sun sanda abin da zai iya faruwa kuma a ciki kama akwai burbushi na cewa an taba yin irin haka tunda mala'iku su san gaibi ba sai abin da Allah ya ne ya sanar da su a nan ne malumai suka ce to tabbas akwai wata halitta da aka taba yi a ban ƙasa wadda ta yi banna wadda dalilin ta ne mala'iku suka ɗau wannan izina ta cewa ya Allah kada a zo su yi irin abin da waɗancan suka gabatar to duk magungunan da suka zo akan haka isra'iliyat ne ka'idar mu kuma a musulunci shine al-isra'iliyat turwa illam tu'arid nassan min nususi shari'a abin da yake magana ce ta yahudawa da nasaru a cikin littattafansu ana iya ayi amfani da ita in dai har ba ta saba ma nassi na alkur'ani ko sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to an samu a isra'iliya wanda ibnu abbas ya tabbatar da wannan akan cewa a lokacin da Allah ya halicci ƙasa farkon wanda ya fara sawa a bayan ƙasa su ne banil jan banil jan su ne 'ya'yan aljan yanzu mu mutane mi sunanmu banu adam to su ma asalin kakansu shine aljin sai ana ce musu banu banu jan banu jan kenan ƴaƴan aljani in ji hausawa ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba kuma asali sunan malamai suka ce an cira tosa ne daga abin da yake ɓoyewa duk abin da yake ɓoyewa ana ce masa janin kamar misalin jariri ana ce masa aljani daga aljani ne ana gane da kyau ko don saboda a ɓace yake ba a ganinsa in ka ce za ka gansa to sai dai ka washe cikin ko ana gane da kyau ko to kuma in ka ce za ka washe cikin ai kuma babu zancen amfani ko kuma babu zancen yaron ya yi rayuwa to an halicci wannan halittar sai suka yi taɓanna a ban ƙasa suka yi ta kashe juna sai Allah ya turo da mala'iku suka hallaka su gaba ɗayansu a isra'iliya cikin aka ce sai guda daga cikinsu shi ne mutunan kirki shi kaɗai daga cikinsu sai su shi suka ɗoko shi suka kai shi a cikinsu ma'ana aka kai shi a sama ya zamana a tare da mala'iku yana mi yana ibada kun san wane ne to za ku san shi an gane da kyau ko to mu rike da yanzu dai cikin aljannu da aka halakar akwai wani ko da aka kai a sama shi mutunan kirki ne na'am to Allah madaukakin sarki ya ce musu ni na san abin da ba ku sani ba malam mu je gaba وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يتي وعلم آدم الأسماء kinan anan za mu kaddara da Allah ya ce zai sanya mamayi a bayan ƙasa kenan wane ne wannan mabai- ma- mamayin shine wa shine annabi adam alaihi salatu wassalam kenan bayan Allah ya halici annabi adam kamar yadda ya yi ko ya sanya sa a ban ƙasa in mun tahi akan cewa a ban ƙasa ne aljanna nan da aka ce an me da aka ce an sa annabi adam alaihi salatu wassalam wa allama adam al-asma'a da Allah ya halici annabi adam sai ya sanar da shi ya ilmantar da shi al-asma'a kullaha sunaye gaba ɗayansu domin komi menene suna ne komi daga suna ne fi'ili ne ana gane da kyau ko harafi ne mubtada ne khabar ne amr ne tambaya ce amsa ce duka dai cikin mine ne cikin suna ne kinan Allah ya sanar da annabi Adam sunaye kullaha gaba ɗayanta malamai suka ce kullu kulliya ce ko idan aka ce kullu kenan komi Allah ya sanar da annabi Adam hatta masu ƙyarƙyar salula sun gado ta ne daga wa daga annabi Adam hatta kakanninmu da suke ƙera me yake da suna tukane da suke ƙera mahilheti mana ina gayin abin da shi mu muke kerawa ko domin na ce venti ai ba muke kera shi ba tunda na ce salula in kawo namu to tuka ne da iyayenmu suka ta yi ana gane da kyau ko to sun samo iliminsa ne da kakansu annabi adam alaihi salatu wassalam to shine kenan Allah ya ilmantar da annabi adam sunaye gaba daya kowane irin yare kuma ya shiga a ciki summa aradahum alal mala'ika sannan sai ya nuna wannan sunayen ga mala'iku ya gitta wannan sunayen ga mala'iku idan aka ce arada shine kaman ka gitta ma mutum abu ba tare da ka bashi shi ba ya rike kaman ka nuna ma mutum abu idan kuma aka ce arada zai iya kumsar abubuwa guda abubuwa masu yawa a nuna maka su a lokaci guda kenan sai malamai suka ce a nan ana nuhin duk wani abu da Allah zai halitta a duniya sai ya nuna ma mala'iku faƙala sai ce an bi'uni bi asma'i ha'ula'i ku ba ni labarin sunayen wa'annan abubuwan an bi'uni bi asma'i ha'ula wannan amrun ne ko al'amur huna laisa alama anahul haƙiƙi shi ne malamai suke cewa al'amur littaji ma'ana umarni ne na nuna kasawa ma'ana Allah ya san ba za su iya ba amma dan ya nuna musu ba za su iya bane ce ku gaya mini wannan abun in kun sani an bi'uni bi asma'i haula ku bani labarin sunayen wa'annan abubuwan in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke yi ma'ana in dai da gaske kuke yi akan abin da kuke gani me yake da suna kaman za a iya samun matsala in an halice sa ko kuma in an yi sa kenan in kuntum sadiqina fi da'awakum in dai da gaske kuke yi anan malamai suka ce da Allah yace ya ilmantar da annabi Adam ishara ce akan cewa babu wani abu mafi girma da Allah ya ma dan Adam kawar mi kawar mi kawan ilimi Allah ya ma annabi Adam abuwa da yawa amma ba abin da ya nuna ma mala'iku gagar badanci da shi akan dan Adam sai ne sai ilimi shi yasa duk lokacin da mutum ya kasance baya da ilimi to shi da banza duk uwa su ɗai wanda suke halartar majalisin mu sun saba jin wannan baitin hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayyu rayuwar da ba ilimi rayuwa ce mummuna shi kuma ilimin da bai kara ma mutum tsoron Allah ba to aikin banza ne tura agwagwarwa ana gane da kyau ko wannan shine kenan ma'ana ilimi bayan an yi sai a yi ne sai a yi amfani da shi ya kara maka tsoron Allah kinan uwa masu girma ba za ka cika cikakken dan adam sai ka ilimi duk bala'in da muke fama da su da a ce muna da ilimi da wannan bala'in ya rage duk kuma bayan da muke fama da su da a ce muna da ilimi da bai kai can ba duk al'ummar da kaga sun ɗaukaka to ilimi ne yame ya ɗaukakar da su shi yasa wani mai hikima har yanzu yake cewa in kana lil jahli fi ahwalina ilalun fal'ilmu ka tibbi ya shi tilkumul ilala in dai har kun yarda jahilci cuta ce to ilimi shine maganin me wannan cutar ana gane da kyau ko Allah ka ba mu iko da jajircewa akan neman ilimi malam mu je gaba قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
جزاكم الله خيرا قالوا سكتي سبحانك sarki ya tabbata a gare ka la ilma lana ai mu ba mu da ilimi illa ma allamtana sai abun da ka ilmantar da mu shi innaka lallai kai Allah antal wannan ta'kidi ne alharfi innaka antal da a ce innaka alimul hakim kadai ma ya isa amma da aka kara anta aka kara karfafawa innaka lallai kai anta kai har yanzu dai al'alimu kai ne masani alhakimu kuma mai hikima dukkaninsu kuma wannan sigogi ne na mubalaga daga fa'il alim hakim mai yawan ilimi mai kuma yawan hikima ma'ana dai a yanzu sun tabbatar ma Allah siffarsa ta mi ta al'alim ko sunansa ta al'alim da kuma sunansa na alhakim kinan a nan sun tuna da cewa duk abin da Allah ya yi akwai mi a cikinsa akwai hikimar da kasa ya ce a yi sa kinan a takaice nan Allah maɗaukakin sarki ya ƙalubalanci mala'iku da wani abu da ya fifita ɗan adam da shi a kansu shi ne menene shi ne ilimi shi yasa malamai suka ce jinsi na 'yan adam asali ya yi jinsi na mala'iku amma kuma ba kowanne ɗan adam bane ya hini ya yi mala'ika idan muka ɗoka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi dukkanin mala'iku daraja ana gane da kyau ko? idan muka ɗoka iblis na ce iblis fir'auna mutum ne ko ba mutum ba ne ya kai darajar mala'iku subhanallah subhanallah ana gane da kyau ko? ina ji ko darajar ma jardubushi bai kai ba ko? kinan mi nake so in nuna muna an ce jinsin yan adam ya himi ya yi jinsin mala'iku to amma ha kuma ba ko da yaushe kowanne mala'ika kowanne dan adam ya himi ba ya yi mala'iki ana gane da kyau ko wa mal mar'u illa haythu yaj'alu nafsahu wa kun taliban fil nasi a'la al maratibi kowa shi ke sa kansa inda ya so in kana so ka yi mala'iku to kai abunda da shi Allah ya fifita mala'iku akan ya fifita annabi adam akan me akan mala'iku shine mi shine ilimi shine ilimi shi sabon ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa rabina qismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malun فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال ake mun yarda da rabon da Allah ya yi muna domin mu ya bamu ilimi na addini don shi ne ni'ima mafi mi mafi girma su kuma makiya ya ba su mi kyalekyalin duniya dukiya don haka ita dukiyar nan kaɗan za ta ƙare shi kuma ilimi fa da shi za a saka a cikin kabari wannan shi ne kenan a takacin wa masu girma wannan ayar tana ƙara nuna muna babbar darajar mu ita na a cikin ilimi idan muka yi ilimi to mun tabbatar da darajar nan da Allah ya fifita mu da ita akan mala'iku malamu shi gaba قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبعهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكفرون جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يتي قال يا آدم الله يتي يا كي آدم أنبئهم بأسمائهم كباس لابار سونا يوئن أبوبون دمك جتا مسو دمك نونا مسو فلما أنبأهم بأسمائهم a yayin da ya ba su labarin sunayen wa'annan abubuwan ƙala sai Allah ya ce alam a kullakun shimbance muku ba inni a alamu gaibar samawaci wal'ar ni na san halittar sammai da ƙasa alam harafi ne na me na istifamu ko yawwa al-istifamu huna littakrir ya ake cima al-istifamu takriri shin ban ba ku labarin cewa lallai ni masanin gaibin abin da yake sama da ƙasa bane idan a nan so ne ake su ba da amsa kun ga ai kuma mice ce tambaya ce amma ba tambaya ba ce ta asali a tambaya ce ta tabbatarwa ana gane da kyau ko kawar misalin yaro ne kace masa kakka taɓi wanga abin wuta ce wa in ka taɓa za ka ƙone sai ya taɓa wutar sai ya ƙone ya fara ihu ba na ce ma kakka taɓi wutan nan ba amsa ce kake so kake ce maka awoka ce bidi a tambaya ce ta mi ta takriri don a tabbatar masa da mi da ya yi kuskure ana gane da kyau ko wannan shi ne wannan shi ake ce ma balaga alam akullakum shimbance muku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ard lalle ni na san abun da yake boye ma'ana gaibi na sammai wal ardu da kuma ƙasa wa a'lamu ma tubuduna kuma na san abinda kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumuna da abinda kuke boyewa dukkan shi wannan al-istifhamu ne at-takriri dan uwa masu girma idan muka lura da wannan kissar gaba ɗaya yanda take shine Allah madaukakin sarki da ya halici annabi Adam ya ilmantar da shi ilimin komai da komai to dama mala'iku suna ganin kamar akwai matsala in an yi halittar adam an sasa a ƙasa to don allah ya nuna musu daga cikin hikimar halittarsa don ya sanar da shi wani abu ne wanda su ba su iya ɗaukansa inna a raddal amanata alas samawati wal ardi wal jibal hamaluha fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa yace a dama masa gango aha fahamala halinsa innahu kana zaluman mai zaluntar kasa jahula kuma nan ma akwai ta shubuha Allah yake allama kuma yake jahula akwai matsala goba matsala a zahiri akwai matsala amma malamai sun walwale wannan matsalar idan aka ce jahul ba an koya mutum ilimi gaba daya bane aljahal akwai lokacin da yake zuwa da siffa ta jahiltar kai rishin sanin ciwon kai mutum yana ilmantowa mai ilimi amma bai san ciwon kai shi ba ana gane da jago to shine ma'anan jahula ma'ana bai san ciwon kansa ba me ake ni da bai san ciwon kansa ba ga abun da zai yi sa sa aljanna ana gane da kyau ko amma kuma me yake kokarin yi me yake kokarin yi abinda zai kai sa a wuta ga inda in ya je ya je ne kuma a cikin ni'ima zai dawwama amma kuma sai shagalta da abinda zai kare kuma a rayuwan ma ba daɗinta ake ji ba ko daɗinta ake ji a wannan shine kenan kenan shine amma anan jahula ananniya yan uwa masu girma da Allah madaukakin sarki ya nuna musu wannan kalubalen ga sunayen wannan abin ku gaya mini su mala'iku ba su sani ba to sai Allah yake ma annabi Adam gaya musu sunayen sai yake musu wannan sunan shi kaza wannan sunan shi kaza wannan sunan shi kaza dukkanin shi ya gaya musu a wannan lokacin sai suka tabbatar ma abinda Allah madaukakin sarki yake da shi na siffa na ilimi da kuma siffa ta da kuma siffa ta hikima malam mu je gaba a lokaci yayi ko na tsammani lokaci yayi a nan ya kamata mu dakata kenan in Allah ya kai mu sati na sama sai mu tashi wa iz qulna lil malaika kenan mun ida rabin shahin mun ida shahin sai mu kawo mi shubuhohin da suke a cikin wannan safar ina tsammani a cikin ta akwai shubuhohi kusan uku a meki da suna zuwa hudu na a takaice wa masu girma akwai sanarwa idan kuna bibiyan abubuwan da suke faruwa a tattare da mu mun samu ibtila'i da jarabtawa da ƙarshe kuma ya tabbata a gare mu faɗin Allah maɗaukakin sarki wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum takan iya ku kyamaci wani abu sai ya kasance ne alkhairi a gare ku to wallahi ya kasance alkhairi a gare mu yanzu na ƙara yaƙini da wannan ayar ba wai dama ina shakkata ba na ƙara yaƙini da wannan ayar dama mu takenmu shine alhamdulillahi in a'ta wa in harama hamdan yaliqu bihi bad'an wa muhtatima kam ni'matin hamalat fi tayyiha niqama wa niqmatin hamalat fi tayyiha ni'ama narda bima hakama al-maula wa naqbaluhu فإنما الخير فيما كان قد حكم الخير kuma abin da ya hukunta ne dalilin wannan wasu da busu san mu ba sun san mu dalilin kuma wannan sai Allah ya bude mu wasu kohohi masu yawa na alkhairi wanda kuma alkhairin wannan kuma zai shahi wasu in Allah ya so mun samu wurare kusan masu yawa wanda akwai wuraren da ko muna so dole sai mun bar su yanzu dai zancen da nake muku yaukin nan kai kawo na wani wuri da za a mana gina yasa ko in tsaya in yi muraja a tafsiri ma ban samu ne ba a cikin nasuwa ba in kun lura alatti ma na zo mun samu wani wuri baya da nisa daga inda aka tayar da masallacin namu a nan cikin site dipte kuma 2 mm kare kamar yadda muka nema mun je da ong kin wadda za su yi muna gina abinda ma muka faɗi a cikin bidiyo da za a yi akwai ma abin da ba mu gani ba domin a wurin muka ce za a yi gidan liman a yi babban masallaci sannan kuma a gina muna azuzuwa wanda ma za mu iya yin ekol a ciki za mu iya madrasa a ciki bayan wannan kuma shaguna wanda za su kula da markaskin bayan wannan kuma hada likita za a yi a cikin wurin wadda wannan likita kuma burin wani kira da muka yi idan buku manta ba na bisa kan ecography matsalar da ake samu maza suna yi mata ecography to wannan likitar in Allah ya so za ta shayar ma ahalus sunna masu kishin iyalin su hawaye in dai baka so kato ya zo yana tausa ma matar ka ciki to ka shirya in akwai gudun wanda zaka bada ka zaka iya badawa don saboda wannan likitar in Allah ya so ta tabbata wannan likitar kuma habbi za a iya samu ta can da kuma wata wadda take ita kuma a nan soni shi ita hamma an fara foundation to Allah bai kadar aikin ya ci gaba ba amma insha Allah za a ci gaba da aikin bayan wannan kuma a jiya jiyan nan da sahi wani bawan Allah ya kira ni ya ce malam da Allah in kana da dama bayan la'asar ina so ka zo a wuri kaza da kaza na zo na isko gina ce ake naga ta fara masallaci masallacin bene uku ne a ƙasa masallaci na juma'a sama ta farko azuzuwa na class sama ta uku kuma salbi conference da kuma biblioteca a ciki kuma ya ce ni yake so in jagoranci wannan wurin wannan shine kenan muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya ya tabbatar mana da wannan abubuwan in Allah ya so kuma bayan wannan da mun so mu yi sanarwar inda za mu fara ka za mu ci gaba da karatun sunan abi dawud to shi kuma har yanzu muna fama da kalubale don to Allah da ya san abin da ya sa mutane suke kin akai wasu limamai suke kin akai karatun a masallacinsu akwai wuraren da ba mu muka nema ba 'yan komiti suka nema amma sai a samu limamman su yi kememe su ce ba su yadda ba to Allah dai ya san abin da yake da mun so a yau mun muka sanarwa inda za mu koma karatun sunan abi dawud amma da maricen nan kuma muka samu an ture takardunmu ana gane da kyau ma'ana dai ba a yadda da mu yi karatun a can ba kenan za mu kara neman wuri wanda ya dace in wurin ya tabbata in Allah ya so za ku ji sanarwa ta inda za a ci gaba da karatun sunani sunanu abi dawud da kuma riyadu salihin da sauran karatukan da ake gabatarwa a masjid da'awatul irshad kenan zamu ce muku dai sabon masjid da'awatul irshad yana nan zuwa in Allah ya so shi yasa duk in zan rubutu sai in ce tsohon masjid da'awatul irshad kenan ishara akwai ne akwai sabo na zuwa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah